الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إنهم سوني waɗannan allazina qala lahumun nasu sune waɗanda mutanen nan suka gaya musu innan nasu cewa waɗannan mutane kad jama'ulakum sun muku tanadi sun tara muku jama'a da sojoji da makamai annasu guda biyun nan sune suka za aka fito da fannin usul usulul fiqh suka ce lalle a cikin larabci akwai al'amul muradu bil khusus akwai al'amul muradu bihi al'umum akwai alkhasul muradu bihi al'umum akwai alkhasul muradu bihi al-khusus to wannan allazina qaluhum nasu mutum ɗaya ne nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i shine Abu Sufyan ya gamu da shi akan zai zo cika alƙawarin yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi alƙawari bara a Badar bara a Uhudu cewa baɗi akwai alkawarin yaƙi baɗi a badar in kana so annabi ce insha Allah to shine ya taso shi Abu Sufyan da sojojinsa suka zo marar Zaharan da suka zo marar Zaharan sai Allah ya jefa musu tsoro da ya jefa musu tsoro sai suka gamu da Nu'aymu al-Ashja'i Nu'aymu Mas'udin za mu haye ka ka je Madina ka bai wa mutanen Muhammadu tsoro ka gani yanzu muna cikin halin yunwa ga wahala wannan zamani bai dace da zamanin yaƙi ba ko abin kunya ne mun yi alƙawari da Muhammadu za mu fito mu yaƙi da shi a badar ya zama banzo ba to ni kuma zan iya zuwa ba ga yunwa ga wahala wannan lokaci bai dace da yaƙi ba to ga lokacin da muka alƙawari ko yayi don Allah ka je ka sa su ji tsoro su kasa fitowa na baka raƙumi goma ga suhail ibn amrin shine shaida zan baka raƙumi goma sai nuwairin musturi ya zo madina yana yawo yana gaya wa mutanen madina sojojin manzo Allah sahabbai tab bana mutanen makka sun yi mugun shiri kab bana mutanen makka sun yi mugun tanadi yanzu yadda na ga shirin nan nasu za ku je ko ku yaƙi da su kun ga bara ma fa har nan suka zo suka yaƙe ku ga yadda suka yi muku balle bana za ku je da kanku kenan kai wani shirin da suka yi bashi da kyau sai aka yi ta zuga aka yi ta zuga amsawan mu mai sace hasbunallahu wa ni'mal wakil in su suna da sojoji suna da makamai sun yi tanadi sun yi shiri to mu Allah muke da shi kuma Allah ya isan mana shine madogaran mu madalla da madogaran mu Allah abinda mu'mini suke ta cewa kenan allazina qala lahumun nasu kaga nan an ce annasu mutane amma ana nufin mutum ɗaya tak innan nasa qad jama'u lakum can kuma innan nasa in an ce annasu duk mutanen duniya amma ana nufin amin masudin wato ya zama amul muradu bil khusus can ma har yanzu innan nasa qaddama ulakum mutanen sun muku mugun tanadi ba duk mutanen duniya ne suka yi wa annabi tanadi ba ba ma dukkan mutanen makka bane abu sufyan da sojojin da suka yi masa biyayya su ne suka yi musu tanadin inda tanadin gaskiya ne ma qaddama ulakum sun muku tanadi fakhshawun ku ji tsoron su ana cikin wannan kuma har yanzu nuwaymin mas'udin ya je ya cika a aikinsa wanda aka sa shi aka haye shi akan raƙumi goma sai ga mutanen wafdu bani rakbu abdul qais sun gamu da abu sufyana ina za ku je za mu je madina au saboda ana yi ma kawai da na faɗi da farko au za ku je ma da lada muna neman masu tafiya can na ba ku lattun raƙumi na zabib wanda in kun dawo za ku karɓa kasan ukaza amma abinda za ku mana in kun je madina ku bai wa mutanen muhammadu tsoro cewa mun riga mun yi mugun tanadi a kansu saboda don kufar mana da su su kasa fitowa inna nasa kad jamalukum fakhshawum fazadahum imanan wannan maganganu duka sai ya kara mu'minai imanan wa qalu abinda suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu mu Allah ya isan mana kuma ma dalla da madogaran mu Allah isasshe wanda yake mai shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa saboda wannan ne wannan abubuwa duka Allah yana koya mana da zamu rika yi ne dukkan wani mutumin da ya gamu da damuwa ko wani abin da yake tsoro ko wani abin da yake ciki na tsoro to in ya lidinci faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil nan 450 to Allah zai yaye masa ya rika karanta hasbunallahu 450 kowace irin damuwa ce Allah zai isan maka wannan damuwa wanda kake ciki ko wanda ka hango ko wanda mutanenka suke ciki ko wanda suka hango ya dace mu a ƙasar nan mu riƙa yin hasbun Allah ne wa wakil din nan saboda zaman lafiyan ƙasar mu da kuma waɗanda suke ba mu tsoro da ƙasashen waje su suna da makamai suna da abun nan duk to muna da Allah hasbun Allah ne wa wakil mu riƙa yi 450 saboda zaman lafiyan mu a ƙasar mu
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيسك تاشي لسهبانسا wanda suka amsa wannan suka je badar din suka je badar sai ga babu kafirai ba su zo ba ita badar kasuwa ce ta duniya na wannan lokaci duniyar kasarsu kullum shekara ana cin kasuwar kwana takwas a jere kasuwa ce ta bani kinana to ana cin kasuwar kwana takwas kullum shekara to in an ce kasuwan badar to an san lokacin da take farawa an san lokacin da take karewa kwana takwas ake a shekara duka sai suka je suka tada abu su da mutanen da babu wanda ya zo duk sun ji tsoro ba su zo ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai suka yi ciniki mai riban gaske abun dirhami daya sai ya sun sai da shi dirhami biyu sannan kuma suka tebo kaya mai arha suka dawo suka ci riba a gida shine Allah yake ce fan qalabu bi ni'matin min Allah fadlin sun dawo da ni'ima daga Allah cewa Allah ya ba su nasara Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙarfafi gwiwarsu Allah ya huce musu haushinsu wa fadlin ga kuma falalar riba da suka dawo da ita lam yamsassun su'un wata wahala duk ta yaƙi bata same su ba wata ba urduwan Allah saboda sun bi hanyar yardan Allah ne tun jiya an gaya muku hanyoyin guda biyu ne afa man ittaba ridwan Allah kaman ba bi sakadin min Allah wanda ya dauki hanyar neman yardan Allah ya yi daidai da wanda ya dauki hanyar hanyar fushin Allah to su dama suna kan hanyar yardan Allah ne irin wannan in sun same su dama kayan su ne fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su saboda wattaba urduwan Allah sun riga sun bi yardan Allah wallahu shi Allah zu fadlin azim Allah ma'abocin falala ne mai girma
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين آه سي mutanen maka suka yi taiwa abu sufyan dariya da shi da mutanensa ina ya ya aka yi ne yakin muhammadu domin daga marar zahara ne koma ya riga ya fito da sojojinsa ya ya tafiya ya koma sai sa tambaye na ya yakin muhammadu ya kun je dai kun sha garin suya kun dawo sai aka mai da yakin wai sunan sa gazo ta sayi yakin garin suya kun je dai kun sha garin suya kawai kun dawo ina muhammadu ina yakin muhammadu aka yi ta musu dariya inna ma zalikum shaytanu yakhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wannan nu'aym mas'udin al-ashja'i wato ash-shaytan waswasi yake yi irin na shedan shedan ne yakhawifu awliya'ahu yake tsoratar da mutanensa a nan idan an yi istiklali babu izmari to nu'aymin mas'udin yana tsoratar da munafikai ne su ne auliya a nan masu jin maganarsa na'am in ku akwai izmari ba istiklali ba ne yukawwifukum auliya ahu yana ba ku tsoro da mutanensa kafiran makka da suka haye shi to duk da yana yi in izmari ne babu sauran wani ab- in akwai kum a wurin to yana nufin yana tsoratar da ku kafiran makka ne in ku istiklali ne yana ya zo ne yana tsoratar da mutanensa munafukan garin nan domin su ne shaidanu masu saurara masa can uwansa abin mamaki ga shi yanzu ana kiransa shaidan amma kuma sahabi ne daga baya ya musulunta na'am da aka dawo wajen yakin yakin khandak rawatul azabi suka dawo yadda ya saba ne da mutanen nasu kafiran da suka zo suka sauka a bayan gari ana jiran yahudawa su fito a yaƙi ba su fito ba sai Allah ya jefa masa imani sai je tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ni dinnan Allah ya jefa mini imani na yarda da addinin ka nayi imani da kai amma ba wanda ya sani daga ni sai kai sai Allah yanzu me kake so zan shiga cikin sojojinka in taimake ka yaƙi ne ko in maka dabara in watsa wannan yaƙin duk ba yi ba na iya ka san dama ana hayan sani da irin wannan aikace aikace balle ya zama mutumin kirki Allah akbar yace ah, alharbu khuda in kana da wani abin da ka iya ka watsa yaƙi ba gara ka yi ba dama yaƙi dan yaudara ne yace to shikenan amma ka yafe duk abin da na faɗa ba komai sai ga duk abin da ka faɗa ba komai sai yaje ya tadda yahudawa yace musu amma kuwa kun san ni kam dai a mun san ka kai ne wane dama gurjin dan siyasa ne kuma dan leƙen asiri to sai kun san ne amma ko kun yi muguwar dabara Muhammadu fa da mutanen nan na Makka dangi ɗaya ne gida ɗaya ne kun je kun haɗa baki da su kun ɗauko su zo za su yaƙi Muhammadu ku ko ku riga kun yi alƙawari da Muhammadu na zaman lafiya to yanzu ga sunan suna zaune in aka kara da yaƙi da Muhammadu mai yiwa ne su daga tutan amana a sa rana sai baɗi kuna tsammanin in Muhammadu ya dawo zai bar ku ku kai baɗin kun kun karya kun karya alƙawari mai yiwa ne wata zumunta ta su ta larabawa ta ɗauke su su ce an daina yaƙin kuna tsammanin Muhammadu zai bar ku ai ba zai bar mu ba lalle kuwa wannan tunani ba mu yi shi ba kuwa to yanzu kai da ka gano wannan menene mafita yace mafita ku gaya wa yahudu in dai yakin za a yi shi na gaskiya ne su ba ku jinginan kumandoji kaman guda arba'in ko goma sha biyu alal akalli ku rike sai dai yaƙi ya ƙare ku mayar in gaskiya ne to shi kenan in ba a yi haka ba kar ku yadda domin abin ba riba ciki ko duk yadda aka yi ko za a cuta kuna tare da muhammadu mutanen maka dangin sun koma sai ya yanka kwanan sai ya koma wajen yahudawa an wajen arnan makka yan uwansa sai ya ce musu suka ce ina ka je ne ta ce ai dama yaki sai da neman labari amma Allah ya tsina wa yahudu ashe duk zaman jiran da muke musu nan ashe suna can sun je wa Muhammad- wajen muhammadu sun ce sun tuba sun yi nadama sun sun tuba sun yi nadama yanzu menene zai yi menene za su yi yafe musu yanzu sun kulla cewa za su zo su karbi mutum arba'in daga cikin kwamandojinmu su kai wa muhammadu ya yanka don ya yafe su in sun zo kar ku yadda shikenan sai sai su mutanen yahudu suka zo sai ya zo mutanen yahudu sai suka zo da suka zo neman a kaza haka zuna ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka kana jin hausa ko yawa yawa kadan kadan Eh, abinda ka faɗa tun daga zuciyarka har bakin ka kace ka tabbata Allah shi kadai ne shine ubangiji wanda ake masa wacin shi yake bauta masa shi kadai kuma kace ka tabbata Muhammad manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi bawan Allah ne kuma kace ka tabbata Yesu ba dan Allah bane yadda matar kowa in ta yi ciki Allah ne yake kawo rai ya jefa a cikin ta haka Allah ya kawo rai ya jefa a cikin Maryamu ta aike shi bawan Allah ne manzon Allah ne ka yadda ko ka tabbata alhamdulillah muna maka murna yanzu ka zama musulmi dan uwan dukkan musulmin duniya yau ɗan uwanka ne muna maka murna za ka je kai wanka za ka yi sallah biyar za mu gaya maka yadda za a yi sallah kullum sau biyar kuma daga yanzu ba za ka sha ruwa ba har rana ta faɗi daddare kuma sai kai niyya za mu ƙarasa wannan azumi tare da kai kuma na roƙon Allah ya baka dukiya ka yi zakka kuma Allah ya baka dama ka je haji yau duk abin da bashi da ke wajen musulmi kai ma bashi da ke wajen ka kamar cin naman alade kamar shan giya duk abin da musulmi ba sa yi yanzu kai ma ba ka yi yan uwanka ne musulmi ne ne foma nan naka sunan ka na da eh eh gobrin to yanzu wani suna kake so eh muhammad yake nan mun malam muhammadu muna maka murna malam muhammadu Allah Allah Allah ya rika Allah ya taimake ka wanda kai a dauko masa yanki daga mota a dauko masa yanki yanki abun yin riga ka bashi ka bashi Allah ta rike ka wanda uwan sai yana maka dare shi kenan sai yahudu suka zo wajen ɗan uwansa abokan yaƙi da zuwan sai suka fada su da zagi haka littafin naku yace wai kwana goma sha muna kwance muna shan ɗari muna shan iska ku kuna wajen iyalanku haka littafin naku yace malaman haka alƙawari yake a ba haka wani yanzu kan mun shirya mun zo amma yau juma'a ne gobe asabar babu aiki mu yahudu ba mu aiki sai jibi lahadi amma kamun nan muna neman saboda karfafa alkawari za ku ba manya-manyan kubandojin ku ko arba'in akalla ko goma sha biyu mu rike sai yaƙi ya ƙare mu mai da su sai ai Allah ya tona asirin ku mun ji labari wato za ku karbi sojojin mu ku je ku ba Muhammad yanka don ya ku mun ji labari sai yaƙin ya tarwatse daga wannan sai Allah ma ya tura musu wata iska ta kakkarya su to gashi dai ya riga ya musulunta amma tabon dai har yanzu yana nan الذين قال لهم الناس إن الناس قد جاءوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان wannan mai tsoratar da mutanen nan shaidani ne ya kawo yana tsoratar da auliya'ahu masu jin maganarsa majibintansa domin shi shaidan baya iya jan kowa sai mutanensa wato shi shaidan kullum mutanensa su suke jin maganarsa amma ba kowa ba ya khawfa awliya'ahu fala takhafun kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na Allah in ji Allah wa khafuni ku ji tsoro na ni in kuntum mu'minin wannan kuma itlaqi ne ko wani mutum ya ji tsoron Allah maimakon jin tsoron wani abu Allah ya ajiye tsoronsa hawa uku hawa uku daidai da maqamul islam da maqamul iman da maqamul ihsan wani lokaci Allah ya kance fattakun nara lati wudda lil kafiri wattaqun nara ku ji tsoron wuta to wannan shine na maqamul islam wato saboda tsoron wuta da tsoron tserewan aljanna wanda suke jin tsoron Allah dan wannan guda biyu kada aljanna ta tsere ba su samu ba kada kuma a jefa su a wuta wannan tsoron Allah na farko kenan na ammawa na khasawa kuma ubangiji ya ce wattaqullah wattaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah shine wattaqullah ya yi lina untaqullaha ku ji tsoron Allah ya kuma munai to wannan shine na muqamul imani jin tsoron Allah ba tare da ambata wuta ko ambata aljanna ba don Allah lalle ne a ji tsoron sa wayannan ko suna jin tsoron Allah saboda kada su saba wa Allah su yi laifi abinda suke tunani kenan ba wuta ko aljanna ba kuma kada sabon Allah ne ya ja musu nisanta daga Allah shine na muqamul imani wattaqullaha kenan akwai kuma na khasatul khasati inda Allah yake cewa iyya ya farhabuni wa iyya ya fattaquni ya ayyuhal ladina taqullaha haqqa tuqati wa hadzirukum Allahu nafsahu wato Allah yana ba ku jin tsoro ku ji tsoron zatin Allah ku ji tsoron zatin Allah to wannan masu shi suna jin tsoron kada ubangiji ya jefa su cikin hijabi ya mai da su cikin halitta ya ya ya mai da su an rabbi yawma zilla mahjubun to wannan shine tsoron Allah hawa uku akwai maqamul islam akwai maqamul iman akwai maqamul ihsan wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in dai imanin naku na gaskiya ne
ولا يهزمك الذين يصارعون في الكفر إنهم لم يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يهزمك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعلهم هزا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يهزمك wasu kira'ar mutanafi dai kullum a cikin dukkan qur'ani wala yuhzinka ne to da hazanahu da hazanahu dukkan luga ɗaya ne wato amma kira'ar nafi'u duk a cikin qur'ani wala yuhzinka ne na ahzan ibn ruba'i din ne sai dai guda ɗaya wanda yake ba ba ba ruba'in aka karanta ba wala yuhzinka wala yuhzinka alladhina sari'una fil kufr alladhina yasari'una fil kufri wanda suke gaggawan fadawa a cikin kafirci da sauri fadawan cikin kafirci kada ya baka bacin rai kada ya bata maka rai ya rasulullahi ka san wanda aka bashi kiwon dabbobi ya ga waɗansu suna gudu suna fada wani wuri shi hankalin sai tashi to gudu da suke yi suna fadawa cikin kafirci wala yuzinka kada ya baka bakin ciki ya rasulullahi wato wanda yake na na qira'ar shine la yahzunuhu al-faza'u al-akbar shi kadai ne mai mai hazana ya hazunu a qur'ani a qira'ar mu amma ولا يزنك قولهم ولا يزنك الذين يسارعون في الكفر الذين يسارعون في الكفر ما سوس غغاون فاداوا cikin kafirci kada sha'anin su ya baka bakin ciki ya rasulullahi wala يزنك الذين يسارعون في الكفر innahum lan yadurru la shay'a fadawan su cikin kafirci ba za su cuci Allah da komai ba ba komai man kafar ba ali kufruhu duk wanda ya kafirta ya kafirta ne don kansa wato kafircinsa zai koma kansa bala'in kafirci zai sauka a kansa إنه لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل هزا في الآخرة ولهم عذاب عظيم وتألا يا بلسني دخزلاني ينا نفن ألا يجعل هزا في الآخرة دم ينا نفن بزي باس ونربو الآخرة با ولهم عذاب عظيم يا رجا شرع musu wata azaba mai girma shi yasa ya bar su da rayukansu bai shiryar da su ba suke fadawa cikin anan koda ba fito da shi a fili ba biyadika alkhairu da aka faɗi a farkon wannan sura ba faɗi sauran ba muka ce kul kullum min indillahi kaga nan ya fito yuridu Allah Allah ya'lam hazzan fil akhirah tunda Allah bai shiryar da su ba ya bar su je su fada cikin kafircin su don yana nufin kada su samu rabo a lahira ne haka kaga sharri ya same su kenan sharrin kuma ya fito daga iradan Allah kenan yuridu Allah Allah ya'lam hazzan fil akhirah wa lahum azabun azim wata azaba mai girma ta tabbata gare su Allah ya كامل إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لم يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم mutum yana ganin ya ba ya samu musulunci gashi a hannunsa ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kawai je ya sai da musuluncin ne ya sayo kafirci ya sai da aljanna ya sayo wuta amma wannan yayi asara innal ladina ishtaru kufra bil imani duk wanda suka je suka sayo kafirci suka bada musuluncin su wato suka koma kafire bayan sun su musulmi ne ishtaru kufra bil imani lan yadurru Allah shay'an ba za su cuci Allah da komai ba walahum azabun nadim wata azaba mai radadi ta tabbata gare su bambancin wancan azimun wannan azabun azabun nalim mai radadi saboda idan mutum ya sai sabon kaya sai yana karsashin sabon kayan sai ya mance da abin da yake da shi duka to duk wannan sun sayo sabon kaya maimakon shi karsashin sa sai zai musu radadi azabu nalim sun sayo kafirci sun sayar da musulunci
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم الذين كفروا ودنن كافري ولا يحسبن كرس زكي أنما نملي لهم خير لأنفسهم وتتوهم كوانا دمكي باسو da lafiya da jin daɗi da ‘ya'ya da dukiya da waɗansu nasarori da muke basu karfi tsammanin wani alheri ne wala ya su bane lalina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim karfi tsammanin wani alheri ne gare su a ba alheri bane wato annama anan ba irin innama wanda take ta hasru bane wato tana kama da annama lahu akhladahu da innama tu aduna yankakkun nan guda takwas na cikin alqur'ani ba innama wanda yake na hasru din nan bane amma haka aka rubuta a cikin Qur'ani tun daga zamanin Sayyidina Usman ba dama a canja rubutun ba irin innama na iyaka iyakan kaza ne ba a'a wala yasiban allazi anna ma numli lahum wato cewa muna jan kwanan su dinnan khairul li anfusihim a ba alheri bane gare su innama numli lahum iyaka abin da yasa muke jan kwanan su liyazdadu isman don su ƙara zunubi ne akan zunubin su walahum azabun muhin azaba ta wulakanci tana jiransu auzu billahi saboda haka wani daga cikin sahabbai ke cewa ni a ganewa na fa mutuwa ta ko'ina alheri ne in mutumin kirki ya mutu na alheri ne ma inda Allah khairul jabir ya kowa wajen Allah abin da yake wajen Allah ya fi abin da ya bari na duniya in kafiri ne ya mutu ma ya fi masa don ya rage da an ja kwana sai ta ƙara zunubi ta ƙara laifi ne gara da ya mutu ma laifin iyakan wanda yake nan bai tsawon kwana balle ya ƙara inna ma nuni khairul li anfusihim inna ma nuni lahum yazdadu isma anna ma nuni khairul li anfusihim inna ma nuni lahum yazdadu isma walam azab muhin kiyaye ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم kuna tsammanin haka Allah zai bar ku ku shiga ku yi sallah tare ku yi komai tare akwai munafukai a cikin ku akwai muminai a cikin ku amma in kun kun yi sallah tare nan dukkan ku san ku ɗaya mutanen kirki kenan to in Allah bai kawo da abu ba yaushe za a rabe a gane mutum banza na cikin mutanen kirki ai sai an yi irin wannan ne sai an sai an fasa akan akan akan san bidiyoyi sai an fasa ake gane wato gida cikin kwando ba bare ba ba san mai kwaya da mara kwaya ba sai an bare yan bare sai a san wannan ba ta da kwaya wannan tana da kwaya wa ma kana Allah liyadhal ma kana Allah liyadhal mu'minin ala ma antum alayhi Allah ba zai bar mu'minai kawai kamar yadda kuke din nan ba hatta ya mizal khabisa min at-tayyib sai ya bayyana mummuna daga cikin kyakkyawa ma kan la liyazal almu'minin ala ma antum alayhi ya barku akan yadda kuke nan ba wani bala'i ba wani ibtila'i ba wani musiba a'a ba zai haka ba a hasiban nasu an yutura ko an yaqulu amanna hum la yuftarun ai sai an yi fitina an jarraba a gane na gaskiya da na ƙarya hatta ya mizal khabisa min at-tayyib sai ya fitar da mummuna ya nuna shi a fili ya fitar da kyakkyawa ya nuna shi a fili a yi sassuka a yi shiƙa hatta amin alkhabith min at-tayyib wa ma kana Allah li yudliakum ala al-ghaibi lokacin da kuke yawo tare kuna sallah tare kuna yin komai tare abin da yake kunshi a zuciyoyin mutane Allah ba zai nuna muku ba gaibu ne abin da yake kunshi a zuciyoyin mutane Allah ba zai nuna muku ba sai yan fito da shi a fili wa ma kana li yudliakum ala al-ghaib walakin Allah amma fa shi Allah yastabi min rusulihi man yasha yakan zabi wanda ya ga dama a cikin manzanninsa ya sanar da shi gaibu din nan kuma dukkan annabawa dai muttabauna ne dukkan su zababbu ne ina ga ce za a sake wani zabe a cikin annabawa kai ma ka sani Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam shine zababben cikin zababbun manzanni manzanni dukkan su zababbu ne annabawa haka manzanni zababbu ne akan annabawa ulul azmi guda hudu zaɓaɓɓu ne cikin manzanni shi ko Muhammadu shine zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun nan saboda haka yake da sanin gaibu Allah ya sanar da shi gaibu wanda bai sanar da sauran annabawa ba su ko annabawa Allah ya sanar da sun gaibun da bai sanar da siddiƙai ba siddiƙai kuma Allah ya sanar da sun gaibu wanda bai sanar da sauran mutane ba wanda ba siddiƙai ba sauran mutane kuma akan martabobinsu duk Allah ya sanar da kowa abin da ya sanar da shi kowa arrahmanu allama alqur'ana khalaqa al-insana allamahu bayana kowane insan an sanar da shi bayani kowane insan ba ce muslim ba sai kaga kafirai sun zo da kasar waje su same ku a kasar ku suna muku nan in kun tone za ku samu fetur kilo kaza ne a cikin a cikin kasa nan za ku samu zinariya nan za ku samu azurfa nan ku za ku samu kaza yana bunne a cikin kasa gaibu ne to wannan duka Allah ne ke sanarwa wa wanda ya ga dama wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a Allah ba zai sanar da kowa abin ilimin sa ba sai wanda ya ga dama ya sanar da gwargwado yadda ya ga dama fa aminu billahi wa rusulihi ku dai naku ku yi imani da Allah da manzaninsa wa in tuminu wa tattaqu in fa kuka yi imani da Allah da kuma duk abin da Allah ya yi imani da shi wanda muke karantawa din nan kullum kul
فيضوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله وخيرا لهم الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله وأن الله يباس دوكيا koko ya ba su ilimi koko ya ba su wani abin da bai bai waɗansu ba amma suka yi rowa da shi da dukiyar ko da ilimin ko da wani abin da suke da shi din suka hana mutane alhali ko nasu ya saura min fadlihi kar su zamani yin ba yin rowa din nan huwa khairan lahum hana wannan alheri ne gare su bal huwa sharrun lahum hanawa din nan sharri ne gare su sai tsawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah Allah zai nannaɗe musu abin nan da suka hana a wuyansu da gadon bayansu fatuko biya jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun wato idan mutum yayi rowa ya hana zakka shine rowa ta farko bayan ka da zakka kuma sai a bi ka da sauran wajibobi ciyar da iyalanka ciyar da ƴaƴanka ciyar da dabbobinka ko ka ɗauko musu abinci ko kuma ka kai su daji in ka ki sai a ɗaure ka a sai da su a baka kuɗi a sake ka haka kuma ciyar da bayinka wannan duka ciyarwa na wajibi ne sannan kuma duk wanda ya zo neman taimako in dai akwai alamar wahala kai kuma kana da shi lalle ka taimaka masa to nin an tashi yin magana akan fara da wajibin ne tukuna waɗanda suke hana abin da Allah ya ba su na falalasta to in sun je lahira in kuɗi ne Allah zai narka kuɗi ya ɗiga zuba musu a fiska da goshi da baya suna yana musu lalas da shi in kuma dabbobi ne sai a kwantar da shi su ta yawo akan suna kaiwa suna kawowa ana hisabi ko ku a narka kuɗin a mai da su ƙaton maciji a sa masa a wuya yana cizonsa in ya ji zafi sai kuɗi ya rika cewa ai ba komai ana maluka ana maluka ni kuɗi ni ne kuɗinka ba komai karka damu ni ne kuɗinka ni ne kuɗinka sai ɗauka ƙona ma basu ne mal kiyama walillahi mirasu samawati wal a mai da hankali a fidda zakka yanzu akwai musiba wanda ta samu wasu mutane na rashin fidda zakka sai ka ji mutum ya ce to ai ba kuɗin a hannunmu kuɗin dun na banki ne kuɗin mun dun na abokai ne to to in ka ce babu kuɗi a hannunka ana ganin motoci a gidanka ana ganin ka da kiba ana ganin ka da manyan gidaje amma ba ka fidda zakka ka ce ba kuɗi a hannunka to wannan sake ne lallai ne a fidda zakka mutum koyaushe in ya kwanta ya yi tunani banki suna bi na kaza abokaina suna bi na kaza yanzu kaddara in na mutu iyakan abu kaza kawai za a gadanawa sauran duk na mutane ne mutane kuma ni mai dukiya ne ni mai kuɗi ne amma in na mutu yanzu banda abu kaza babu wani tsantsan na wanda za a gada shine kadai nawa amma sauran duk na banki ne da mutane to abu kazan nan da kake cewa in ka mutu za a gada to kai lissafin sa kai masa zakka na'am shi kai naka ne ko mi kankantar sa kada mutane su sake cewa to gashi mun yi kungila ba a biya mu ba mun sai wannan kaya ba a karba ba wannan kuɗi ba kuɗi a hannun mu duk Allah ba zai ji wannan ba wanda ka saya na kungila ka san kuɗin sa wanda ka saya wanda ba a karba ba ka san kuɗin sa to ka lissafa wannan kuɗin ka fitar musu da zakka Allah bai karban wasa bai karban kuma ai masa wayo ai kana kyauta kana yin donation kullum mu ji ka ba da dubu ɗari dubu goma dubu ashirin kana bayarwa wajen wajen rediyo wajen wajen abu amma wajen zakka ne baka da kuɗi to a daina wasa da addini a daina wasa da addini a fidda zakka yin wannan taimako da ake in bayar da taimako taimako masallaci ya bada dubu ashirin ya bada dubu ɗari amma ba shi da zakka ba to wannan ba zai kai ka ba kai wo alwala kawai ka zo kai ta nafila liman yazo za a yi farilla ka ce ni na riga na yi sallah ka yi sallah kamar raka takwas nafila amma raka hudu kawai ake nema wurin kan azhar da ka gama raka takwas din liman ya zo za a yi kawai ka ce ni na yi sallah har takwas ma nayi amma fa nafila ne za ta kai ka da ka bari ka yi farilla raka hudun nan ya isa duk wannan kuɗaɗe da ake bayarwa ana faɗi a rediyo aikin banza ne in ba ka fita zakka za ka kone a lahira domin wannan ya nuna cewa kai mai riya ne ba ka yin aiki saboda Allah tunda wajibin ka baka fitar ba don a faɗe ka a rediyo kawai ka je ka ba da dubu kaza wallahi mai da hankali mutum zai faɗa wuta banza alladhi la yutuna zakata hum bil akhirati kafirun duk wanda baya fitar zakka in ya mutu a lahira za a tashi sabon kafirai ko da yake a kafirun yana fassara yana da fassara guda biyu akwai na butulci akwai na kafirci mai mukabala da imani kowanne aka samu da zai kai mutum wuta amma in na butulcin ne in an je za a fito in na mukabala da imanin ne in an je ba a fitowa to mai da hankali don Allah dan annabi ya tafi da zakka kowa ya san abin da yake kansa ya fitar masa da zakka to dawa kuna ma basilu bi yamal qiyama walillahi mirasu samawati wal ard ya ku masu dukiya masu hana kuɗin ku wai in kun bayar za ku talauce Allah sai ya kashe ka ya gada ya raba wa makiyanka domin da ka mutu Allah ne ya gaji kuɗin shine zai nuna yadda za a yi da su kaga shi ya gaji kuɗin kenan sai ya nuna yadda za a yi da su ya bi raba matanka da yawa su je su yi ado su auri waɗansu mazaje su ya saya musu gadaje da katifu kai kana kwance kana shan wahala a kabari ka hana wa Allah Allah ya kashe ka ya gada ya raba makiyanka wa yakhlu ba'lu irsika biturasi kamar da hankali walillahi mirasu samawati wal gadon sama da ƙasa duk na Allah ne ko ka hana shi zai kashe kai gada shine ma magajin dukkan abubuwan da suke sama da ƙasa kuma don falalarsa dama kayansa ne mutum ya gaji kayan wani mutum ya gaji kayansa a'a amma ai ko mutum ne da bawansa ka bai wa bawan kyautar saniya tasa ce in ya mutu ba da magaji ai kai ne za ka gaji saniya amma asalinta taka ce da abin da ka gani na Allah ne komi na Allah ne lillahi mulku samawati wal lillahi ma fi samawati wal da abin da yake sama da ƙasa mulkin Allah ne ba hannun kowa akai sai da in ya ga dama ya ɗora hannunka na khalifanci wa an kuma jalakum mustakhlifina hi kowane mai kuɗi khalifan Allah ne wato ma'ajin bankin Allah ne iyaka a biya shi albashi ya rika lura da bauta in bautan gaskiya ta zo akwai kuɗi ya biya in bautan ƙarya ta zo ya ce aje a duba a gyara nan a je a kai a rubuto kaza amma in kana biyan bautan ƙarya wato mubazzaranci kenan yadda na wazina kanu ikwana shayatin to za a kore ka daga aiki a daure ka saboda ka kabar da kuɗin banki a daure ka innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu rabbi kafura aje a daure ka tare da shaytan in kuma ka hana nan kuma za a kore ka daga aiki ba daurewa ba kora allazina yabkhaluna wa yamuruna an-nasa bil bukhli wa yaktubuna ma atayhim min fadli wa atana lil kafirin azaban muhina والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا سيأتون الإنسان الأول الشيطان والله شاء الله بما تعملون خبير ينا سيد أبن كوا يكي أي كتاوى ينا سيد أبن كي أي كتاوى
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ما زال الله صلى الله عليه وسلم يا أيتي سيدنا أبو بكر تعالى ودرس صحابي زوا وجه يهودا أكل في إيماني in sun yi imani su yi sallah in sun yi sallah su yi zakka kuma wa aqribullah qardan hasanan kuma a ba wa Allah rance rance mai kyau sai babban su daga cikin fanhasu sunansa sai ta ah yaushe Allah kuma ya tsaya ta yake neman bashi Allah ya zama matalauci kenan har tun da yake neman a bashi rance Allah ne da sai na baka ya dubo da mari kawo kaura masa mari yake kafin yau ba dan alƙawarin da ke tsakaninmu da kai ba wallahi takobi zan sare kanka sai aka yi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na buge shi abin da yasa na buge shi abin da ya faɗa shi bai faɗa ba shi bai faɗa ba shi bai faɗa ba to shi Allah ya saukar da wannan aya don ya tona asirin sa kuma an aiwa mutane faɗa kar su yi tsammanin cewa a bada zakka a bada zakka din nan a ba Allah rance din nan kar yi tsammanin Allah ne yake bukata a ku ne kuke bukata a kai aje muku yau daga cikin wannan mutum ya zo misali mutum ya zo nan Kaduna au daga Sokoto ko daga Kano ko daga wani gari sai ya auni abubuwa da yawa wanda suka sun fi daukan kayan su sai da mota shin in ka samu mota za ta dauka maka a kyauta ta taimake ka ne ko ka ta taimaki direba ya samu kaya kai da maka in ba sadaka ba da zakka ina za mu samu kaya a lahira wa zai kai mana in mun zubar a juji za a ba mu ne a lahira amma in mun samu masu bara masu talauci masu wahala miskinai mun ba shi kenan mun baiwa Allah saboda haka ne ma Aisha ko sadaka za ta ba wata ran da ta bada sadakan dabino sai ta shafa masa turare annabi sallallahu alaihi wasallama yace a'a Aisha wani ilimi ne kuma aka samu in za a bada sadakan dabino sai a shafa turare ya rasulullahi sadaka wanda ake bayarwa ya fada a hannun Allah wato wa yakhudhu sadaqati kamar alkurani ta wa ya kuzu sadakati ya birta mata ya kuzu sadakati Allah shi ke karban tuba kuma ya karbi ya karbi sadaka to tunda yake hannun Allah sadaka take fada gara shafa mata turare to saboda haka kar ku yi tsammanin abin da Yahudawa suke faɗin nan kar ku kar ku fake irin wannan wanda suke cewa shin Allah kam yake neman a bashi rance ya matsu ne talauci ne ya same shi a'udhu billahi bal yadahu suratan yusuf kayfa yasha daga sanar Allah ƙaurar lazina hakika Allah ya ji maganan waɗannan mutane wanda suka yi faɗa da abubakar abubakar ya mare su alƙalu inna Allah faqirun masu cewa Allah dai ya bukatu wa nanu agani ya yau mu ne masu dukiya tunda Allah ya zo wurin mu yana neman bashi mu ne masu dukiya Allah ya zama talauci uzu billahi wannan maganan kafirai ne yahudu masu mugun magana sarattu ma qalu ubangiji yana cewa za mu sa a rubuta musu wannan mummunan magana ta su ta jira su a lahira wa qatlahum lambiya da ma kashe annabawa da suka yi ba iyakan laifin su kenan ba laifukan su da yawa duk ba za mu bari ba za mu rubuta su je su tar da su a lahira wai da haƙƙin ba tare da annabawa sun musu komai ba in mun je lahira wa naqulu sai mu ce musu da ƙarshe zuqu azabal hariq ku ɗanɗana azabar gobara saboda laifukan ku na kisan annabawa da jifan Allah da kansa da miyagun maganganu da jifan manzon Allah da miyagun maganganu sakamakon ku jefa ku cikin azabar wuta ta gobara saboda haka aka sake mata wutar gobara saboda ta ban tsoro
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد idan mun tura su cikin wuta ta gobaran nan mun ce ku ɗanɗani azabar gobara in sun ji zafi in sun faɗi wani abu sai mu ce musu zarika za ƙaddama ta dikun ai ku ku gabatar da abinku da hannunku wannan abin ku ku kai wa kanku da kanku wato dama aikin dan adam akan dangana shi da hannu ne don yawancin ayyukansa da hannu yake aikatawa kafa tana taimakawa ne wajen aikin direba ko aikin saka ko aikin wani abu kafa tana taimakawa amma hannu shine mai babban aiki zalika ma qaddamata yada ma qaddamata yadikum wannan abu yana daga cikin wanda hannuwanku ta gabatar laifinku ne aka kama ku da shi jaza'an wifaqa wato sakamako daidai da mugun aikinku zalika ba kaddar ta ku wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah bai cuce ku baya cutan kowa ma daga cikin bayinsa balle ya cuce ku
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين هل يزد يهودا وندي مغنسو قالوا إن الله عهد إلينا mu dama tuntuni alkawari ne tsakaninmu da Allah idan ya aiko mutum annabi za mu tambaye shi mu ce to ka nuna mana mu'ujiza mu'ujizar kuwa shi ne a ɗauki rago ko akuya ko saniya a ce in kai annabi ne wannan rago ko wannan saniya Allah ya karɓa to in an kai an ajiye wuta za ta zo ta ƙona ragon ko saniyar ko akuyar ko wani abin da aka ajiye to in an yi haka to wannan mutum ya tabbata annabi in ko ba ɗauka ba ya zauna a wurin ba wuta ba ta zo ta ƙona ba to abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne to wannan shine alƙawarinmu da annabawa inna Allah ahida ilaina Allah ya yi gaya alƙawari da mu Allah numina da rasulin ba za mu yi imani da wani manzo ba hatta ya ce na bi qurbanin takulhun nar sai ya zo mana da wani abu na bautan Allah wanda ake ajiyewa wuta ta zo farasol ta cinye abin in gaskiya ne in ko ba gaskiya bane abin zai zauna a wurin kamar yadda 'ya'yan adamu guda biyu suka yi ƙuri'a akan auren su din nan to sai ya zama Allah ya karbi na mutumin kirkin bai karbi na mutumin banzan ba inna ma taqabbalu Allah minal muttaqin taquhu nar qul ga ya musu ya rasulullah qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati kar ka je garin kawo musu wani qurbani ka nuna musu ban ce kai haka ba ga abin da zaka ce musu qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati billazi qultum ai manzanni da yawa sun zo sun zo muku kamun na zo su annabi Musa sun zo su annabi Yahya sun zo su annabi Zakariya sun zo su annabi Isa sun zo amma Dawuda kuka ce mai sihiri ne Sulaimanu kuka ce mai sihiri ne annabi Isa kan su kuka faɗa masa mummunan magana kuka ce dan dan titi ne dan dandali ne annabi Yahya kuka kashe shi ubansa kuka kashe shi to su kuma ba su kawo muku mu'jizojin bane ko ko ba su kawo muku abin da kuka ce din ba sun kad ja'akum rusulun min qablihi albayyinati sun zo da mu'jizozi wa billazi qultum da qurbanin din nan takuluhu naru shi ma sun kawo sun nuna muku falima qataltumuhu in kuntum sadiqin in dai magana ku gaskiya ne in kun gani gani ijiya gani na kurukuru za ku yi imani to me yasa kuka kashe su daga baya bayan ga mu'jizozi ga qurbani din wuta ta cinye me yasa kuka kashe su to wannan annabi yana magana da yahudawan da aka tara a zamaninsa ne amma kuma tun da yake kakanninsu ne suka yi wannan suna alfahari da su jikokin waɗannan kakannin ne suna kan irin aƙidarsu to duk abin da aka faɗa yanzu in babarbare ya wana ba sai ku bare bare kun yi kaza in babarbare ne ya wana sai ku fulani kun yi kaza kaga ko da kakannin shekaru aru aru ne suka yi sai a faɗi wannan wanda aka tala fulanin ko bare bare kulkar ja ku rusulun min qabli bil bayyinati wa billazi qultum falima qataltumuhum don me kuka kashe su bayan mu'jiza da wannan qurbani in kuntum sadiqin in magana ku gaskiya ne in kun ga dahir za ku musulunta
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك يا رسول الله كي هقولي ko da mutane sun karyata ka ba kai ne farkon manzon da aka karyata ba kamar yadda dai ka riga ka ji mun gaya maka tun kana zaman makka mun gaya maka cikin suratul hudin yadda abun ya faru mun gaya maka cikin suratul shu'ara yadda abun ya faru mun gaya maka cikin suratul suratul qamari yadda abun ya faru ai an kazzabat suwa ne kazzabat kazzabat kazzabat mun gaya maka fa in kazzabuka in kafiran nan ne hudu sun karyata ka faqad kunzu rasulun min qablika an karyata manzanni da yawa kamun a karyata ka ya rasulullahi ja'u bil bayyinati manzannin sun zo da mu'jizozi iri iri والزبري تنزل للتتفي إري إري والكتاب المنير da littafi na shari'a mai nuna hanya kaman attaura da injila ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir kai hakuri ya rasulullahi
kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زوزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كوما سجدوا أولياكي saboda ku je ku ɓoye rayukanku cewa da mutane sun ji shawarar kuma da ba su je sun mutu a wurin tafiya ko wurin yaƙi ba ko kuma maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bar duniya shikenan sai ya bar addini ko kuma tsakanin musulmi da kafirai sun kara kafirai sun kashe musulmi kar ku damu wannan duk ba abin damuwa bane ai ko da baka mutu wurin yaƙi ba baka mutu wurin tafiya ba in dai kai mutum ne to zaka mutu wata ran kuma kar ka damu da cewa kun kara da kafiri ya kashe ka ko ya kashe maka dan uwanka ka ce a hallana min shai yanzu da aka ce muna da nasara nan nasara kenan gagawa an kashe mana mutane ce mun yi nasara nasara kenan a kar ku faɗi haka ai kowa ma zai mutu wanda zai mutu wato nasarar da nake faɗi nake cewa ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun ko ko da nake cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz to irin waɗannan duka haka yake inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu ashhad to na shahadin shi yafi muhimmanci babban nasara inda za a gane ta ta ƙarshe ga jama'a a tare ga wuta ga jama'a a tare ga aljanna waɗannan za su shiga aljanna ba mai hanawa waɗannan za su shiga wuta ba mai hanawa don Allah waɗanne ne suka ci nasara a rannan ta ƙarshe masu shiga aljanna ta yi mutuwa ga ai mutuwa ai dole ne masu shiga aljanna ba wanda zai hana su ne suka ci nasara masu shiga wuta ba mai hana shiga wutan nan ko kakaninsu annabawa ne za su shiga wuta ba mai hana su shiga wuta to wannan su ne aka ci nasara a kansu aka rinjaye su rannan shine yau mai kula shahadi ne inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yau mai kula shahadi za mu taimaka manzannin mu da muminan da suka yi imani su duniya da lahira to a duniya in an je ma in kafirin da suka kashe mutane ma za su yi shahada sun huta da mutuwa wa ma inda Allah khairul yabiri in kuma an kashe kafiran ne ma an ci nasara an kashe an rage mugun iri an ɗauka musulunci an samu ganima ko ta inda aka juya duka dai alheri ne balle mutuwa ai ba wani abu ne wanda yake wanda ba a san shi ba wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ai rayuwar duniya ai rayuwa ce kurum ta ta rudi ba faman ba wurin zama bane wato gada ne ba kana ganin ana shafa gada fenti ko to ba wai an shafa fentin dokar shin fida kwanta bane a'a inda ake yin fenti a shin fida kwanta daki ko falo amma don an shafa gada fenti kar kai tsammani an an ga dabe ga fenti an yi don ka shin fida kwanta bane duniya gada ce ba wurin kwanciya bane wurin wucewa ne wani hakan zai illa mata ruburu wato hanyoyin da shedan mafi yawan hanyoyin da shedan yake shiga wa mutane hanyoyi uku ne mun karanta su a cikin nan hanyoyin sha'awa da hanyoyin fishi da hanyoyin so wato idan mutum ya auna sha'awarsa a cikin dukiya ka da zakka ka ba da taimako a cikin mata baka nemi na banza ba ka rike na aure ka rike su da gaskiya a cikin mulki ka yi adalci a cikin kowane abu ka auna shi da ma'auni irin na shari'a na adalci to a cikin fishi ka auna shi in an in matarka wata ta cuci wata ka yi fishi ka mu shari'an gaskiya yaranka in wani ya cuci wani ka yi fishi ka mu shari'an gaskiya in kai alkali ne haka in kai wani dan sanda ne haka in kai basarake ne haka fishinka yayi daidai da yadda Allah yake ayi a aune yake to wannan sai mutum ya zama abin da zai fito ya zama na uku shine takwa ya ji tsoron Allah kenan kuma mai takwa makomarsa aljanna shi muke karantawa kullum uidda lil muttaqina uidda lil muttaqina in ka auna sha'awarka ka auna fishinka to abin da zai kullo takwa in takwa ta bullo ku shikenan adalci ya samu sai shiga aljanna amma in baka auna abin da kake sha'awa ba ka ketare iyakan Allah cikin dukiya ka ketare iyakan Allah cikin saye da sayarwa ka ketare iyakan Allah cikin sha'anin mata ka ketare iyakan Allah wajen fishi ka cuci mutane to abin da zai fito hawa son zuciya to son zuciya kuwa karshen ta shiga wuta فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى to in mutum ya san zuciya kwa makomar sai ya zama wuta saboda haka a ji tsoron Allah abin da yake gaban mu wuta wato abin da yake gaban wuta ne da aljanna daga nan ake gujewa wuta daga nan ake neman aljanna a nan duniya kamar ya tudu lillahi mata al-ghurur mhm تفهم to zuwa ga shi bayan gaisuwa Allah ya ƙara maka karama Allah ya ƙara maka ɗaukaka bisa taimakon addinin musulunci bayan hakan nan a tambaya ta nan ita ce jiya gabanin magariba misalin karfe shida da minti talatin da hudu na zo ina yin alwala na magariba wajen kurkure baki na sai ruwa ya wuce min makogoro na haluwa ciki to shin yaya azumi na yake azumi ɗaya za ka biya wato wanda ruwa ya kwace masa wajen kurkuren baki ya haɗiye ko ko wanda ya manta ya sha ruwa ko ko wanda agogonsa ya ɓaci agogon yana cikin ɗaki sai agogonsa yana masa ai rana ta faɗi tuni amma bata faɗi ba yana gudu ne agogon ka sha ruwa da ka fito sai ka ga rana ɗaya za ka biya duk wa'annan ɗaya za su biya haka ko wanda yake da mummunan agogo wajen suhur ina da sauran dare da sauran dare shikenan sai ya ci abinci da ya fito sai gari yawa shi ma ɗaya zai biya wannan shine tambayar makin da zan yanzu yana cewa ya gama sahurin ne yana shan ruwa sai ana asalatu asalatu kuwa irin wacce saba da ita ne Eh, to- to in dai in dai gari ya waye to sai ya biya azumi ɗaya in ko gari bai waye ba ba zai biya ba
To, wannan takarda ta fito daga hajjiya sakinat ne zuwa ga shehi bayan dubin gaisuwa ta da fara alheri Allah ya kara malam imani ina tambaya ne a nan akan makallawo cewa wai idan mace- mace ta haifi an ce idan mace ta haifi yaya uku ma- a, mata ba za su shiga- za su shiga aljanna Na- ina son a mini bayani a nan idan mace ta haifi yaya uku mata zai shiga aljanna mutum ya haifi yaya uku mata zai shiga aljanna wato idan mutum ya zo duniya in ya ji tsoron Allah ko ya aihu ko bai aihu ba zai shiga aljanna in ko mutum ya zo duniya ko bai ji tsoron Allah ba ko ya aihu yana ko maza ne ko mata ne wuta zai shiga alhamdulillah sai me
a zuwa ga shi bayan gaisuwa ta hada fata alheri da da Allah fata Allah ya saka maka da alheri bisa taimako addinin musulunci da kake yi. kuma tambaya ta nan shine a ga tambaya na nan ina fatan shehu zai kara mini bayani wai shin idan mutum ya ya mutu bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ba wai ba zai kai shi a lahira ba kuma bai shiga aljanna ba gaskiya in dai mumini ne ko da bai farki ya ga manzon Allah ba a lahira zai gan shi kuma zai shiga aljanna in mumini ne ko da bai bai gan shi ba wato wancan ma- mace mai tambayar ma ya wanda ta haifi yaya uku wato tana nufin abin da manzon Allah yake faɗi ne idan mutum ya haifi yaya mata kada ya damu ni ma abul banat ne ni ma yaya na wanda suka girma mata ne shu'aibu yayansa da suka girma mata ne don mutum ya haifi yaya mata kar ya damu kar ya shiga damuwa